أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 24 a faƙara ta 51 inda malam zai mana bayani a kan kisos malam ke cewa ƙalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal imanu bil kisasi yau malƙiyamati bai na halki kullihim bani adam wasu ba wal hawam حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة ولأهل الجنة بعضهم من بعض ولأهل النار بعضهم من بعض ما ليكتوا يا لكتكن شوتتاوا إيماني gaskatar da imaninka ga Allah shi ne ka yi imani da cewa akwai kisasi ranar tashin kiyama akwai kisasi a ranar tashin kiyama tsakanin halittu dukkansu su kasance iyan adam ne su kasance dabbobi ne su kasance kwari ne kai komin kankanta abu to a ranar tashin kiyama akwai hisabi ko kisasi za a tsakaninsu inda ma zai ke cewa lizzarrati minar zarra ita ce annamlatu saghira minar zarra yuktassu li ba'daha min ba'd tururuwa el jaririya el karama idan tsakaninsu a duniyarsu a cikin al'ummarsu wata ta zalunci wata to sai an zo an musu kisasi an hudda ma kowanne hake shi wannan iya daga cikin cikar adalci na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta ya akhudha Allahu azza wa jalla har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki bi ma'ana ya ba kowa hakkin shi yayi kisasi ga kowa ka zalunci wannan sai an dauki hakkin shi an bashi yace li ahli aljannati min ahli an-nar hatta da ɗan aljanna idan ya zalunci wani wanda yake gidan wuta to sai an yi isasi an huta mashi haƙƙin shi hakanan wali ahalin nari min ahalin janna hakanan ɗan wuta idan an samu wani shi ma ya zalunci wani ɗan aljanna sai an yi isasi an huta ma wanda mutumin haƙƙin shi hakanan kai hatta li ahalin janna ba'dihim min ba'd hatta ga ɗan aljanna tsakaninsu sai an huta ma kowa haƙƙin shi ce akan kowa kun shiga aljanna ku duka dukan kuna cikin ni'ima amma ka zalunci wannan wannan zaluncin da kai bai kai baka shiga wuta a kai ka wuta to amma duk da haka sai an tsida ku an hudda ma kowa hakkin shi wal ahlin nari ba'dihim min ba'd haka nan yan wuta su ma tsakanin su da wannan kafirin da wannan kafirin duka yan wuta ne amma ɗaya ya zalunci ɗaya sai an tsida su an hudda ma kowa hakkin shi wannan shine cikar adalci na Allah subhanahu wa ta'ala shine ma yake cewa wal imanu bil qisasi yawm al qiyamati bayn al khalqi kenan zai mana bayani akan wannan fakara sai yake cewa kulluha tub'atu bil qisas kowa za a tare da shi domin ayi qisasi amma su dabbobi za a yi qisasi tsakanin mai kaho da mara kaho mai kaho ta ga wannan bata da kaho ta tunguje ta ko kuma masu kahon guda biyu sun yi tunguzo ga juna alhali wannan shi ya fara zalunci ko ya zalunci daya tsakanin dabbobi sai Allah ya tsaida su an musu kisasi an yi shari'a an ba mai haƙƙi haƙƙin shi sannan daga ƙarshe sai a ce musu kunu turaba dukan ku zama ƙasa su dama ba a yi su ba don su dawwama dan adam shi aka yi don ya dawwama tada mana wutar wura ta da wutar dukkan sauran halittu in dai ba ɗan adam ba ne ba da aljannu wanda su ne aka ɗora ma nauyin takalifi bi ma'ana aka ɗora musu wata shari'a da Allah ɗora musu yi kamar yadda Allah ke cewa ma halittar jinna wal insa illa li abdun kenan aljanni da mutum su an halicce su ne don su bauta ma Allah to dukkan wanda ya bauta ma Allah zai samu sakamako gwargwadon abin da ya aikata to mutane da aljannu su ne suke da wannan sakamakon amma sauran dabbobi sai a ce musu kunu turaba ko ku zama ku zama kasa baki daya shi ne ke cewa ɗayan adam su kuma zai kasance wasu a aljanna wasu a wuta wala ya mutu na ba da zalika abadan har abada kuma ba mai mutuwa yan adam ba mai mutuwa idan an shiga gidan aljanna tunda idan aka shiga gidan aljanna cewa ake khuludun bila maut ku dawwama har abada ba mutuwa an samu wasu ma da suke tunanin cewa ai aljanna za ta kare wuta za ta kare duka dai da karshe shato hudu ne abin da yake tabbatacce shine khalidi na fiha abada har abada za a dawwama a ciki inda Allah ya sanya mutum gidan aljanna ba zancen wuta wanda yake gidan wuta idan ya kasance ba mushriki bane shine wani lokaci za a huddo shi gwargwadon aikin da ya kasance a gidan wuta shi kenan sai a huddo shi kuma a kai shi gidan aljanna su ma yake cewa hatta lizzarrati min azzarra wa hiya namalatu saghira kai hatta hatta kananan dabbobi irin su tururuwa yace za a musu shari'a gobe kiyama wa amma almu'minuna fa awwalu ma yuqda bainahum yawm alqiyamati fi ad-dima min huquqin nas amma su ɗiyan adam abinda ake musu shari'a na farko a ranar tashin kiyama shine jini ka kashe wannan ka yanka wannan ka huta ma wannan haƙori ko wani ɓangare na jikin shi to wannan shine abu na farko da za a zo a fara shari'a kan shi wa yuqtasu li ba'dihim min ba'd sannan a zo a yi kisasi me yasa ka kashe wani idan ka kashe mutum wanda ka kashe shi zai kamo ka ya kata gaban Allah ya ce ya Allah a tambaye wanda me yasa ya kashe ya ce wa yamtasu li ba'dihim min ba'd ya ce ba'da ma yatajawazuna sirat ya ce bayan sun keta da sirat wa qabla an yadkhulu aljanna kayan su shiga gidan aljanna yukafuna wa yamtasu li ba'dihim min ba'd fa'iza hudbihu wa nufu ulna lahum bi dukhulil janna wannan wata martaba ce wadda ake zauwa kanta lokacin da aka ketare sirati mun ketare sirati za ta gidan aljanna to a wani akwai ta martaba da ake ce mata kantara a wannan kantara ake tsaye da kowa wanda zai shiga aljanna sai a tsaye da kowa a ce a dakata idan aka dakata menene za a tsakanin 'yan aljannan ne za a yi kisasi kowanne a hudu haƙƙin ɗan uwanshi a ba ɗan uwanshi ka cutu wannan za ku shiga aljannan tare amma sai an ɗauko haƙƙin shi an bashi inda kana daraja ta ɗari dalilin zalimcin da kama wannan aka ɗauki haƙƙin shi aka bashi sai kuma daraja ko ta gomiya ta da tara sai dai ka rago wani abu saboda an rage maka wani abu daga cikin girman ladan ka wani zai kaka gidan aljanna shi kuma wanda aka bacin shi kuma ya ƙara daraja tunda gidan aljanna daraja-daraja ce martaba-martaba ce haka ne ko? daraja-daraja ce daga cikin malamai akwai masu cewa daraja-daraja a gidan aljanna tana bambanta ne gwalgwadon karatun kowanne na ƙura'ani inda ya tabbata a hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan an zo ranar tashin kiyama za a ce ma makarancin alkur'ani mai girma ikra wartaqi ka karanta kai sama fa inna manzilatuka inda akhir ayatin taqra'u gidanka na aljanna shi mai karshen karatunka wanda ka karanta kenan kamar wani asansor ke rabu shi ne za ka hau ka fara karatu kana rattalawa kana karatu kana karatu kana sama ƙarshen inda ka tsaya shi ne gidanka sai ka buɗe kashe idan bakin alhamdu ka iya sai ka tsaya ana idan bakin ka iziyi guda sai ka tsaya ana idan bakin ka iziyi biyu iziyi uku bakin gwalgwadon dai abin da ka iya bakin nan za ka tsaya haka ya tabbata a cikin hadisi to shine suka ce daraja daraja tana bambanta gwalgwadon karatun kowa a gidan aljanna sannan wasu kuma suke cewa darajar nan guda ɗari ce kamar da zo a cikin hadisi shi ma cewa mujahidai masu yin jihadi kenan suna darajoji daban-daban guda ɗari kenan hawa-hawa ne gwargwadon kowanne ƙoƙarin shi gwargwadon darajar da zai samu a gidan aljanna na sai ma da yake cewa hatta ya akuza Allah hatta ya akuza Allah azza wa jalla li ba'dihim min ba'd li ahli al-jannati min al-ahli min ahli an-nar ولأهل النار من أهل الجنة yace hatta mu'min idza zalama al-kafir hatta ga mu'mini idan ya zalunci kafir fa indahu yuqtasu lil-kafir minhu yawm al-qiyamah to shi ma wannan kafirin za a kawo shi a kawo mu'minin da ya zalunce shi ya zalunce shi a musu kisasu tsakanin su me yasa ka zalunce shi dan yana kafiri ba ka da inci ko damar ka zalunce ka zalunce shi babu wannan dama musulunci babu wannan dama ba na hakanan kuma kwantarar shi ma idan kafirin ya zalunce ka shi ma a kawo shi a muku kisasi tsakaninku ya ce alkafiru iza zalamar mu'min yuktasu lil mu'min yau malkiyama fala ahada yuturaku wa alaihi mazulam hatta mu'min yaktasu minhu lil mu'min babu wani wanda ake bari kowa sai an yi kisasi an wanda ma kowa hakkin shi Allah ke cewa wani da'ul mawazin alkista liyaumin kiyama za mu kawo ma'auni na adalci mu dora shi na tashin kiyama dukkan wanda ya zalunci za a dauki zaluncin wannan da ya sai ya biya to tashin hankalin da ke da kwai idan ka zalunci mutum dukiya a ranar kiyama da sallaka wadda ta yi amsuwa da shi za a biya shi sai sallaka wadda Allah ya amsa mai kyau wadda ke da kai cikakken ikhlasu mai ruku'i mai kyau mai sujada mai kyau ita za a ɗauka a biya wannan da ka zalunta shi yasa tun a nan duniya idan ka san ka zalunci wani kai kokari ka bashi kayan shi idan kuma mutumin ya mutu malamai suka ce ka mai sadaka da wannan dukiyar tashi ka san cewa wani kana da ako dukiyar shi a wurinka ta misali jika ɗin kuma yanzu ya mutu banya ne ko kuma bai babu yadda za a yi ku gamu in ba shi ne ka amsa kana iya kai ma iyalan shi amma kuma in sata ce zalunci ne kawai ka samu kamin sadaka da niyya cewa allah kai mai ladan duke shi to wannan kana iya rabuwa da wannan haƙi a kanka wannan shi ne zaman lahiyar mutum idan ya kasance a kona a kanshi kakkaje kiyama da tarin lada kuma aji isa su yi cinye wannan ladan na kuma ya tabbata a hadisi mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani wanda ake ce ma matsiyaci ranar tashin kiyama sahabbai suke tambaya wane ne wannan yake tambaye sahabbai kun san waye matsiyacin kiyama suka ce shine wanda bai da dala shi wanda bai da kofi shi ne matsiyaci sai manzo sallallahu alaihi ce ba shi bane manzala sarsalar yake cewa matsiyaci shine wanda zai zauna na tashin kiyama da tarin lada kamar duwatsuna saboda girmansu amma idan ya zo sai a ringa daukan wannan ladan nashi ana biyan mutanen da ya zalunta ya cuci wannan ya yi da wannan ya zaɓi wannan ya ci dukiyar wannan a ringa ɗauka ana biya ana biya har sai ya kai bai da komi na lada sai kasance wani hei zagoro ce ni ma ya zalunce sai a ce ma sai a ce mai aibe da ladan da za a baka sai ce to ai ma ina da wasu zanabai da nake so in rarrage sai ɗauko zanabai shi sai mai ka sai a bashi kenan kaga idan baka da ladan da za ka bada sai mutum ya ɗauko zanabai shi sai baka sai ka ƙara a naka sai kasance yau ni sama ne ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى kenan abin da ya dace ga mummuni shine ya kasance kullum iya kokarin ma kan shi sai tun kafin mana ranar da su malamai suke cewa eh abdul umar bin khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasibu kuma kan ku hisabi kafin a zo ku hisabi wazinuha qabla an tuzar kuma kan kuma auni da an auna wa tazayyanu lil 'ird al akbar ya kasance kuna kokarin yin aiki aiki manya manya dan ya kasance ku je kiyama da abubuwan da za su cece ku ran tashin kiyama malik ya ce wa thalathatu aqta tatakarrar fi hayatina al-yawmiyya akwai abubuwan da muke yi wanda suke muke mimita su a rayuwar ta yau da kullum ya ce daga cikinsu shi ne ɓata lokaci na banza na biyu magana a kan abin da bai shahe ka ba na uku ka ringa damuwa da abin da ba da bai kamata ba kamar ka ringa ɓata lokacinka a kan abubuwa na banza kai kuma akwai tashin hankalin hisabi a gabanka yau ko tasbihi guda kai inda a ce ka san matsayin shi a wajen Allah wallahi da ba taɓa ɓata lokacin ka ba kan sauraron kowa kuɗi na banza ko yin hira ba gira ba saba ko kuma kawai ɓata lokaci akan wasanni tasbihi guda inda ka san muhimmancin shi wani yake cewa daga cikin masu hikima inda a ce ɗan wanda suke cikin kabari za a ba su dama su hoto su yi su ce la'ila a illallah ko su ce subhanallah kaɗai su koma da sun gwammace sun ba da abin da gari samu shi ya sa abin da ya fi ga mummuni ya kasance kullum cikin wadakiri na za a irin wadakira kawai kame da hankali cikin asta ya kasance ko da a ce za a yi hirai ya kasance mai amfani ce ka zama mai wayo saboda tunanin a kullum ya zarka cika ma'auninka ko da a ce ta kai ta kawo sai ka ba wani ya kasance abin da zai jaje ta kara kariya tun da zai jaye jaye isa a rana kai ka sha na wani shi ya sha na kai ma ka akwai wanda zaka gana shi kai ma akwai wanda ya ci naka kai ma akwai wanda naka ke ya sha a ciki ka yi kokari ka tara wasu abubuwa wanda zai nauyaya ma'auninka zai sa littafin ka yi cika da ayyuka na lada wanda kawai ko da an ja sai kasance wasu ɗin azkar ne ka bada amma wasu abubuwan ka na faru da sama wannan shi ne dabara da ya kamata a ce muna yi tun kafin wannan rana ta zo kada dole ya dawo to in ta zo ya kasance mata tanadi na irin wannan abubuwa sai ma ya ce wata tanasu da amal billah bawa ya kasance duk aikin da zai yana ikhlasi yana yin shi saboda Allah yana kiyaye kansa da aikata riya saboda duk aikin da za ka yi matuƙar ba don Allah ka yi shi ba to Allah bai ya karba duk abin da za ka yi ko ya yake wajen matuƙar kyau ko ya yake wajen wahala da kai in dai aka samu zuciyar ka babu Allah ba saboda Allah ka nufa ta ba to wannan aikin naka haba an mutu rasulullahi zan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a hadisi na Abu Huraira wanda ta musulmi yake cewa mutane guda uku ran tashin kiyama za a kawo su wayan mutanen guda uku yana da masu halaye guda uku ba mutum uku daga ba masu wasu halaye guda uku addinin musulunci kan shi bai ci gaba da wannan mutane sai da mai kudi sai da malami sai kuma da wanda ya ba da ƙarfin shi ake addini to za a zo da waɗannan mutanen guda a ce ma mai kuɗi allah ya baka dukiya ya baka hali mai kai da sai ce ya allah ka sani duk abin da ake na alkhairi na addini da mu'aji duk wani abu da ake na addini da mu'aji shi da mu ake gina masallatai mu ake gina makarantu in kuɗi ne za a je wajen jihari ko wajen wa'azi mu ke ba ina sadaka ina kyauta sai Allah ya ce mai kwarai ko kare amma dama kayi ne dan a ce maka kai mai kyauta ne kai mai alheri kayi ne dan a ce kai inda bai san addini ci gaba rabon ka kenan kuma an ji an wata sai a cewa mala'ikai su ja fuskar shi a saman ƙasa su yi gidan wuta da shi saboda aikin shi gabaki ɗaya ta shaban za na zama ba masu sai a kawo wanda ya sa karfin shi addini a ce mai allah ba ka lafiya ya ba ka karfi mai kai da shi ya ce ya allah duk abin da ake na addini da mu ake shi da mu ake jihadi ma kai shi kai har a wajen jihadin ma na mutu sai allah ya ce kwarai ko kai amma kai dan a ce kai mai kokari ne mai son ci gaba addini a ja fuskar shi a ƙasa a girmantar shi sai a kawo malami a ce ma malami mi kai da abin da da ilimin da Allah baka sai ce ya Allah ka sani wannan ilimi da Allah baka na sha wahala a wajen koyon shi kuma na karanta sai ce ya Allah wannan abin na karantar kuma da mu ake wa'azi da abin da ake da mu ake ci shi ke nan sai a ce mashi ɗin an san kayan amma kayan ne za a ce kai malami ne ko kayi kowa karatu to an ji an wata shi ma a ja fuska shi a ƙasa a gidan lokaci to yanzu kaga wayannan mutanen guda mine ne yasa da aikin da suka yi ya tashi a banza shine kawai rashin ikhlasi da Allah ba su nufaci Allah ba a cikin cikin aikin su shi yasa aikin ya tashi a banza ya zama a ba su shi yasa da abin da zaka in dai abin da shi addini shi dan zai zo maka tabbas wani abu zai zo ya ce maka kai kai dan a ce mai kokari ne kai kai kai dan a yi kai ka yi don suwa na suka yi ka yi kaza ka yi kaza zai rinda zauwa na gaba ka wannan abin to kullum sai ka rinda halarta sai ka ce wai shin wannan aikin idan na yi shi a gaban allah ne matsayin shi idan na yi da irin wannan niyya a wajen allah ne matsayin wannan aikin wannan zai taimaka maka wajen tafiya kasancewa lalle allah kaɗai ake ma wannan aikin ba na wasa ba ne ba kuma ba wani ba za a ma saboda wani bai bai da rafin da zai ba malamai suke cewa bawa a kullum idan zai hudo gari zai ga yana kokarin ya bayyana a cikin sura mai kyau saboda bayi halittu su gan shi a sura mai kyau su ga huskar shi mai kyau su ga kayan shi masu kyau ya ce to wannan kana kokarin gyara inda bawa ne zai kalla to me yasa baka yi kokarin gyara inda mahalicin bayan zai kalla ba saboda inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah bai kallon jikinku bai kallon jikinka bai kallon ni kasa bai kallon wata irin siffa gare ka walakin Allah yanzuru ila suwarikum wa amalikum sai dai Allah yana kallon suraku yana kallon kai ila ila sudurikum Allah yana kallon zakatanku wa ila amalikum kuma yana kallon ayyukan da kuke aikatawa in ka yi aiki don Allah Allah zai baka lada idan ka yi ba don Allah ba kuma Allah ya sani zai kasance haba a mansura ka kasance mai laifi biyu gashi ba ka yi ba yi aikin da aka saka tunda ba don Allah ba kai a matsayin banza yake kuma hallau ka yi riya ita kuma tana daga cikin manya-manyan zanubai saboda ka yi auwa don Allah to shi ne anan malam ya ce mana yana da cikin imani da aƙida ingantacciya duk aikin da za ka yi kai shi saboda Allah shi ne ce ikhlasul amal lillah wa Allah ya kuna fihi shirkun idan ce babu shirka a ciki Allah ke cewa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba mu umarce su ba sai dan su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini shine ma yake cewa fallahu la yaqbal min al-amal illa ma kana khalisan liwajhihi wa hadha ahadu shartai qabul al-amal duk aikin da ba zarkai sallar da kai misali ta magarba da sallar za ka yi ta isha'i da azumi da za ka yi da hajji da za ka yi da dukkan aikin da za ka yi mai suna aikin allah aikin musulunci to allah baya amsa sai ya kasance yana da sharaɗa kamar haka ka riƙe wannan sharaɗin kasance ka ɗora ayyukanka a kansu sharaɗi na farko shi ne wannan ikhlasin da muka zana cewa aikin da ka yi shi ne saboda allah sharaɗi na biyu ya kasance irin yadda annabi ya koya aikin hakan kai kakka yarda ka yi aiki wanda ibada ce amma ba haka annabi ya koya misali sallan magarba za ka manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da aka bashi sallaru ranar da ya ta yi isra'i da mirashi an allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mashi duka yadda tsarin ta zai kasance kuma da ya zo haka ya koya ma sabon shi sabon shi kuma suka koyar da na baya ha abin ya iso gare mu yanzu idan ka tashi kai sallan magarba raka a hudu ta yi sallan magarba kai raka a hudu ta gaba ta yi ba a ma magana saboda ne ba ka yi ta bayan da annabi ya koya sallar isha kai raka a biyar kaga sallar raka a biyar yadda ka kara ka karanta fatiha ka karanta sura ka ce subhanallah ka ga duka sunan Allah ka kama kurkaratun qur'ani karanta a ta ya hasalata annabi kai amma dalilin karin wannan da kai ba haka annabi koya ba sai tashi a banza sallar ta kama kwata kwata ba ta yi ba amsa ba kenan ka ga wannan sharadi ne babba na amsa aiki ya kasance kayi dan Allah kuma ya kasance irin yadda annabi ya koya haka nan ne shi wannan iya da kyau mu rike wannan ka'ida ta yin aiki saboda Allah na gaba malam sai ce shine warida bi qada'illah shine bawa ya yarda da abin da Allah ya kadarta masa wannan shine abu mai wahala a cikin al'umma yarda da abin da Allah ya kadarta kamar mun kasa sallama ma Allah subhanahu wata'ala akan cewa komai shi ke kadarta mun kasa yarda cewa shi yake ba da mun kasa sakin jiki cewa zai ba ni idan ya gada yadda ya ba kowa neman zai ba ni kamar mun kasa ba shi yarda cewa zai iya ba ni sai muke ganin cewa wayenmu ko dubarar mu zai iya ba mu ko zai iya kautar da mu daga wani abu zai sami wannan shi ne rukuni na shida daga cikin rukunan addinin musulunci rukunan imani na farko kai imani da Allah ka yi imani da mala'ikai da littattafai da manzanni shine kuma ka yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri da imani da ranar lahira imani da kaddara ta alkhairi ko sharri duk abin da ka gani ka samu na alkhairi Allah ne karanta duk abin da ka samu na sharri a ya same ka na sharri shi ma Allah ne karanta Allah ne karanta duk wanda ka gani ya shiga cikin abin to sababi ne kamar sababi ne kawai amma ba shi ɗin ba ne baya shi kawai Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi sababin samun abin amma samun abin hakikalin shi Allah ne sa kasance ya ce wa huwa an ta'ataki da bi an Allah ka kaddara ta shi shi ne ka yi itikadin cewa Allah shi kaddara komi komi Allah shi kaddara shi wannan shi ne abin da ake da arrida bi qada'illah sai ma da yake cewa ka sani cewa duk abin da ka gani ya sami ka ko ka samu ko Allah ya kada tashi tun bayan ba tun kahin a yi duniya da shekara dubu hamsin Allah ya kada duniya to kada ka ce kuma to me yasa ma zan yi addu'a me yasa ma zan yi kaza yi ai kuma sai Allah baka labari sai yake ce ma yanku Allahu ma yasha'u wa yusiru Allah na goge abin da ya dama kuma ya tabbatar da abin da ya dama in za a rubuta kaza to Allah baka labari ya ce zai goge abin da ya dama Allah ya dama kana addu'a sai ya goge ya ba ka wani la yasdu qada illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a komai da ya koya mana addu'a da zai komai idan ka zane kai kada a kaza idan ka zane kai a kaza kai sai ce kama yi addu'a mai gamammiya wanda ta gama dukkan alkhairi misali irin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar irin su allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah irin su allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba aw amalan mutaqabbala wa du'a mustajaba haka duk wannan addu'o'i ne wanda ake cewa jami'a wanda ta gama alkhairi gaba gida Allah ya baka dukkan alkhairai na duniya da shi ne malam sai ke cewa wa khalaqaha wa awjadaha bi mashi'ati bal iman bil qada'i wal qadar yatadamman arba'a maradi imani da qaddara ya kunshi abubuwa guda uku martabatul ula shine martabatul ilm shine cewa wa huwa anna Allah alima bi ilmihi azali min ashiya qabla wujudiha kai imani cewa Allah ya san da abin da zai faru kan su da abin da yake faru Allah dama ya san zai faru kan ya faru kai imani da wannan na biyu al-iman bi anna Allah kataba al-ashiya fi law kai imani cewa Allah ya rubuta wannan abubuwan baki daya a cikin littafin shi Allah bi mahfuz qabla wujudiha ka hinta faru Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum sai ce illa fi kitabin min qabl an nabra'a babu wani abu da zai same ku a nan kasa ko wani abu da zai same ku a kanku yace illa fi kitabin sai wannan abu yana cikin littafi min qabl an nabra'a kai tun kafin tun kafin kusa ko tun kafin ta faru ya ce inda zalika ala lafiya sai wannan abin ne sun kyauta ala haka nan abu na uku al'imanu bi anna Allah arada wa sha'a hadi hawadis ka iman da cewa Allah shi ya so wannan abu yawa ka iman da cewa Allah shi ya so da abin da ka aikata Allah shi ya ga dama ka aikata shi in ya so ba ka aikata amma kuma wannan bai baka dama kuma idan kai abu ka ce ai ba ne na zaka a an baka wata irada shi dai me ake so gare cewa Allah ya ya buwaye komi babu wani abu za ka ce shi amma sai Allah ya baka wani shuwa wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda ya so kafirci inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya baka wannan an baka shuwa in kana so ka buga hanya in kana so ka ga yanzu shuwa inda aka baka in kana so ka tashi in kana so ka zamna in kana so ka in kana so ka dawo amma saboda mulkin Allah ba irin mulki bane na bayi ilimin Allah ba irin ilimi bane na bayi irin iko da bayi suke da akan ɗan uwansu bayi ba iri ke bane da Allah to ya ga da ya san da faruwa haka ya san zaki ya san kaza zaki wannan shine cikakken iko na Allah subhanahu wa ta'ala hakanan abu na hudu yake cewa alhalq wal ijab wa kullu shay'in yahdusu Allahu khaliqu kai imani da cewa da abin da kai hawa Allah ne a shi inda Allah ya ta Allahu khaliqu kullu shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi halicci dukkan komai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun haka Allah yake cewa kuma wa huwa al-khallaq al-alim Allah shi halicci dukkan komai da aikin da zaka aikata Allah ne ya halicce shi to bawa dole imanin da kaddara mafi yawa inda ake shan bamban da bayi wajen imani da wannan kaddara abu zai same ka ka shiga tsare-tsare ka shiga ta da hankali shi kuma ka karanta alkur'ani mai girma zaka samu waraka wannan a cikin suratul suratul tauba Allah ke cewa ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني على فتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون يتي قل لن يصيبنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ما أبني سامي سيء أبني الله تعالى ومولانا شيء بدل تعالى أمر وعلى الله فليتوكل المؤمنون kuma ga Allah ne nuna da suke tawakkali da abu da ga ya same ka Allah ne kadarta maka Allah ne kadarta wannan abu ya same ka yace wa sabru ala hukmillah kai hakuri akan duk abin da Allah hukunta yace wal iman bi aqdarillahi kulliha khairiha wa sharriha hulmiha wa murriha ka yi imani da kaddara Allah ta alkhairi ce ta kuma bayan haka ce mai daɗi ce marar daɗi ce kowanne ka yi imani cewa haka Allah ya so kamar ma Allah in Allah baka dukiya jaraba ka dukiya in Allah hana ka dukiya jaraba jaraba ka dukiya Allah baka mulki jaraba ka dukiya Allah hana ka mulki jaraba ka dukiya duk inda ka samu kanka a kowane hali a cikin jarabawa kake wallahi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi ya halicci rayuwa da mutuwa ba don kulkulin ya dan ya gaba dan ya gwada ayyukum ahsanu amala wane ne zai kyautata wa aiki kana da dukiya to Allah ne jarabta da abu idan ya zaka yi wannan dukiya aikin alkhairi zaka yi liman kusanci Allah zaka yi ita zaka yi ita Allah hana ka dukiya kana talaka bakkada Allah jarabta ta gani ya za ka yi da wannan talauci hakuri za ka yi shirka za ka yi tsaye-tsaye za ka yi zargin wasu za ka dinga yi su ne musu baka ko sallama za ka yi koma ga Allah shi ne mai baka baka rike shi ba inda ka samu kanka jarma ce mai mulki ne kai Allah ya ɗauki mulkin gari ko ƙasa ya baka da jarma ka ne ake iyaka kai alfahari ka ringa alfahari ka ce ikon ka ne ko iya tsarin ka ne ko ƙarfin ka ne ko dabarar ka ce take da iya da duk lokacin da ka ringa jin irin wannan to ka rubuta cewa lokacin da zai kai duk lokacin da Allah maka wata ni'ima ka ringa jin cewa dabarar ka ce ƙarfin ka ne ilimin ka ne iya abubuwan ka ne sa ka samu wannan to lokacin da zai kai ƙarun ɗan uwan fir'aun da allah ba shi tarin dukiya ya tara ya tara ya tara inda ƙarun na kana min kawai musa kama za a wa aka yi nafi min alkunuzi ma inda mafafiya na kanu mafi kusa bace ƙattai arba'in wasu ke ɗaukan kilan duke shi a wani aka kilan da za a buɗe da duke zinariya ce da kiyamar ƙaru ya tara yau idan ka tona kasa ka samu zinariya sai ka jana cewa arzikin ɗan abu ne da ɗan uwashi suka ce mai la kafara suka mai nasiya wata jifi ma a takan na wata zarar akhira ka nemi lahirar ka da wannan abin da Allah baka wala kan san su baka mai duniya ba hana ka ka fanta ma ka ji daɗi ka hau mota mai kyau ka shiga gida mai kyau ka sa kaya masu kyau ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi kai da abin da kake so mai kyau amma ne wala shansa nasibaka min ad-dunya wa bidhi bima ataka Allah min al-akhirah ka nemi lafiya da wannan dukiya da Allah da ya tashi da ya buɗe baki sai ce inna ma utituhu ala ilmin dunya sai ce ilimi na ya bani wannan dukiya ni ma ba wani ba wani bane ilimi na da iya kasuwanci na economist ne na san juya dala ta koma ɗan biyu shi sa na samu na taro na dukiya ba wani yana shi ka da shi Allah ya tashi kama shi fa khasafna bihi wa ila ila dukkan shi da dukiya aka bude kasa suka shiga a gare shike sai ga shi wanda suke mangarin su je matsayin shi suna da dama to kaga wannan dukiya Allah ba shi da ya alfahari da ita sai ga shi karshen shi su sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana cikin su yana cikin su kuma tahiya suke yi ne nisa mi za su tahi yaki yakin hunayn da aka suna da yawan da sun yi mutum dubu goma a da su ɗari uku suke zuwa yaki su mutum dubu suke zuwa yaki yau ga shi zai tunkari arnawa da mutum sama da dubu goma wanda a cinye su cinye arna yanzu sai suka ji wasu daga cikin sahabai suka ji a ransu cewa in a da in za mu ta yaƙi muna ƙarƙar muna komawa ga Allah muna ci Allah ba mu nasara in ta kun min kun mi akan sabiratu taglibu ni atayn in ku ɗari ne masu hakuri zaku ci galaba akan mutum ɗari biyu haka kuka ringa tafiya kuna tadarruri bi ma'ana kuna tawadu da Allah subhanahu wata'ala cewa Allah zai baku nasara kawai yau da suka ga yawansu sai wasu daga cike suke cewa lannubu lalumin illa yau babu tunda a ci nasara a kan wajen muna kaɗan yau ga ma'alla yau da yawa za mu je mu kwatattaki mutane mu kare da su sai gashi suna tashi da duhun asuba za su je su tankari inda kafiran suke suka bi tsakanin wasu duwatsuna aka masu shigo-shigo ba zini suna shigowa aka rufta da su aka rinda su mashi da kibiya suka rasa daga ina abin yake fitowa suka rufe suka rikice suka watsi aka koma baya aka wuta da gudu manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya hushi yana cewa anan nabiyyu la kaze wa ana ibn abdul muttalib sahabbai suka zo suka rinda nadewa a bayan shi an rubo kibiya kar ta same su haka suka tsaya tare da shi wasu daga cikin su irin su abbas amman shi suka rike mai rike da suna alfadarar tashi suna tafiya tare da shi sahabbai suna gudu shi kuma yana tankara kafara ta kwana suka dawo kuskure ne ne lannubu da mai kirga kawai yau ba a cin nasara a kan saboda muka duniya alfahari sun dai da yau sai allah ta wasu ka duba sahabban da annabi ke cikin su sahabban da annabi ke cikin su suka faɗi wannan ɗan guntun guntuwar kalmar allah ta masa a cikin to ina da kai wanda imanin na kama da rugar rugar ba ruwan sama-sama ne abu in aka shiga wani rugumutsin idan aka mata proposition ta da kai ya a gwada kai iman daga an shiga wani tension sai ka je a da aka ce maka akwai wani waina nan ma kai gide ne in ya buga abin yi ake ya ce ka sa an gwada a kai zuwa za a yi shirka ba kana tsammanin cewa akwai solution imanin naka sama-sama in ka ji zafi ka ji zafi saki kake imanin sahabbai ka duba irin imanin su annabi za a jeho ma ma shi wani ya tarbe da ya mutu annabi ya rabu amma dalilin wannan kalma Allah ka fasu duk lokacin da Allah ya ta maka wani abu Allah ba ka wata ni'ima ta yi cikin wani alkhairi abubuwa suna warware to kullum ka koma ga Allah ka rinka yawan alhamdulillah kuma ka rinka nedawa cewa lalle Allah ne baka idan ka rasa kakka da wani roƙe ka ka je ka aikata abin da ba shi ba a'a Allah ne ya karanta mu kuma na ya haƙuri Allah zai roƙe ni kullum ya kasance wannan shine a bakin ka kuma shine imanin ka to wallahi ba a jima ba Allah zai roƙe ka amma idan kai ce ka koma ka da al'amarin da Allah karanta maka zuwa ga wani wallahi shikenan ta ɗaya ta kama ka sai malaka ta wal imanu bima qala Allahu azza wa jalla kai imanin da abin da Allah ya faɗa قد علم الله من عباد امنون الله يا سمي فاجر سنكتا والى ما هم صائرون كما اذا زاسو ولا يخرجون من علم الله باب wani abu da yake fita daga cikin ilimin Allah wala yakunu fil ardina was samawati illa ma alima Allah babu wani abu da ke da kai a nan duniya sama da ƙasa Allah ya san zuwa shi Allah san zuwa shi wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأن الله ne kada ke da irin wannan ilimin babu wani a duniya da yake da irin wannan ilimin wa inda fatil gaibi la ya'lamu ma illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah ya san duk illa garin abin da ke da kai a cikin teku a cikin teku a duniya akwai wanda yake sai ya maka ne ke da kai a teku kawai dai a ce maka kawai yawan dabbobin da ke da kwai a teku sun yi na kasewa ba nan kadai abin da ke ci a teku a wuni abincin shi wanda yake ci kihi ne wani kihi krill suke ce mashi ko krill ne shi kadai ne ya bude baki in ya shiga wajen ton hudu biyar haka yake ci a wuni guda duk wuni guda ton tun ton biyu uku hudu biyar haka yake ci ƙananan ƙananan su suke cin wani ton guda haka na abinci to irin wannan halittun kuma kullum akwai su kullum abincin shi yana nan Allah ajiye ne abincin shi ko ba ran in baƙi bane ba ba ne to Allah kaɗai san adadin mikirfi a cikin ruwa mikirfi a saman ƙasa yanzu damina ce kana zuwa daji cikin hatsi cikin dawa cikin wake kawai ko su ƙananan kwari ka rasa waye a yesu ina uwayen suke wani wasu an yi ɗan tambaya ma irin wannan kaga wani kwari ga shi nan kawai ya bayyana hikar ta gina hutu da kasa ya mutu ya aka yi mine ne sai gaba suka bada shi Allah ka san ina yawan halittun shi a suke wata rama da ke ba mu labari yake cewa akwai wani wani ba Allah ya rasu Allah cikin shi da gafara ana ce mai kyamuri wani dan agaji ne wani kumandan agaji ne sosai lokacin da an yi gwagwarmaya da shi ba Allah yana aikin yana aikin turi inda suke aiki na sudi kira kai wani dutse sun bulbulko ne haka dutse wannan dutsen sun jima shekarar shekaru suna aiki da shi sun bulbulko ne haka in ka gan shi ya kwai amma kato suna aiki da shi shekara da shekaru ko wata rana aka yi wani gamo da wani ƙarfi kawai da aka buga he dutsen sai watsa yana watsa ga tsutsa a ciki tsutsa a cikin dutsen tana rayuwa aka yi ta mamaki ya aka yi ta shiga ciki mai take ciki ya take samun numfashi Allah ta san ya bayan saki ya ce wala habbatin fi zulmatin arti daji za ka lokacin da damuna ta ƙari zaka iske ba komi shan ana ruwa ɗauke gani ita ciyawa ta mutu to ƙwaye-ƙwaye wannan gaba ke suna nan cikin ƙasa kuma allah sani su ba wanda sani shi wala raɗabin wala ya bisin taɓo ƙasa duk ƙwaya ɗaya allah sani sani ta wata na ta uba da wani misali na ce yau a ce gidanka wanda ka gina kawai a ce abinda zai kai kashe gidan aljanna ka ilga mana adadin ƙasa na waje kwaya nan ta ƙasa ke rabu a cikin gidan kawai aljanna za ba mai shiga gidan ɗin da kisa ba mai shiga kai kan gaba ka san ba mai ɗano ne to ta duk duniya baki dai Allah san ya san da san ta daidai kwaya guda a cikin nan dake illa fi kitabi a cikin littafin Allah kai ice wannan zai ce jikin shi wani ganye zai bushe faru Allah san da zama shi ta ga zama ne kamar rani wanda halitta kan shi ya san san da zama shi to shi ne ma da yake ce mana kai imani da wannan kar ka yarda cewa ka ji ɗarɗar cewa a kowane abu da abu wani abu da Allah bai sani ba ko kana cikin wani tashin hankali wata larura da baka sani wata nawa daga an yi as-salatu wannan tashin hankali na kai ka warke baka sani ba tana wawo washe gari abinda kake fatan ko kake tsoron ya zai warware allah kaɗai san me zai faru gobe ta kaɗai san me za shi kaɗai ne yake da ikon wannan to rashin sanin wannan iya daga cikin abin da ya kamata bawa ya koma ga allah kai sai rashin sanin me zai faru gobe wannan ba tsaron tashi hankali kana da gobe ne kawar gani ba kai wanda yake walakance da sanatacce sai ya ci plus ɗinka kai komonin shi duka wannan ikon allah shi ke arzita ya kulijul hajji min almayyiti wa ya kulijul mayyita min almayyiti min alhayy wa yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab kana lafiya sai ka ji washe gari ashe baka da kawashi nawa ke rubuwa wanda muke tare da su ko abokan mu ko yan uwa da lafiya su lau da hannunsa da kwawon su wata ran kalin shi ga mutum ba ka to kai ma kana iko zama matsayin shi to baka san ba me zai zo gobe san me zai zo gobe ba ka sallama ma Allah kuma ka yarda da Allah kuma ka dinga neman kariya shi akan dukan komi ka yarda cewa shi ke kantar komi ya ce wala ya kunu fil ardi na samawati illa ma alima ba babu wani abu wanda ake a sama ko ƙasa sai wace Allah ya san da zama shi anan kenan da karshe zamu karanta wani hadisi kuntu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minid da'if mummuni mai karfi bi ma'ana mai kazar kazar Allah ya san shi akan mummunin da yake kaskai da yake bai da rago misali rago wanda shi bai da kokari ya ce wa fi kulli kai ya ce ihiris alama ya famuka kashi shawara ce ta mazala sanar da sanar ihiris alama ya famuka ka kiyaye abin da zai amfani ka wannan kalmar ta kadai sai mai darasi guda a kanta saboda ta gama dukkan abin da muke yi a duniya sallah ce kake iris alama yan fauka amfanin ka da ta zata ran tashin kiyama idan ka yi ta da kyau amfanin ta zata tallace idan baka yi ta da kyau ka yi ta babu ikhlasi ka yi ta ba dan Allah ba ka yi ta buga buga ka yi ta in aka zo kiyama watsa ma kayan kasa yana kaga baka kiyaye ba abin da zai amfani kai ko aiki na nan duniya wani abu wanda kake cikin shi shawara maza da ta iris alama yan fauka ka kiyaye abin da yake amfana ka duk abin da ka san amfanin ka to ka da hankali ka kiyaye shi ka yi shi da kyau ka yi shi yadda ya kamata iris alama ya fauka sai ce wasu inibin da sannan kuma ka dogara da Allah kakkace iyawa ta ce kakkace kokari na ne kakkace dabaru na ne manzo Allah zai tashi baka shawara kai kokarin amma kuma ka dogara da Allah Allah ya ba ka wala ta'jaz kada ka zama kasashe yace wa in asabaka shay'un fala taqul idan wani abu ya same ka kada ka dinga cewa law anni fa'altu kaza wa kaza laulawiyat Allah bai san su law anni fa'altu kaza da kaza bai faru law anni fa'altu kaza da kaza bai faru kada ka dora ma kaddara ka law bi Allah bai san haka kai ba tun kokarin ka ko iris alama ka kai ba tun kokarin ka ka dogara ga Allah sai wani abu ya faru to kada ka ce law ko ba ma Allah san shi ni na ba tun kokari na kuma ga abin da Allah ya kaddara kawai shikenan haka Allah ya so Allah sa alkhairi haka ake so ka sallama ba a so ka kawo lau in ka kawo lau ka dogara ga wani ba Allah ba ko ka dogara ga kanka ba Allah yace walakin qul amma ka ce ni qaddara Allah wa ma sha fa'ala ka ce ko Allah haka ya kadarta kuma abin da so shike faruwa yace fa inna law kaftah amala shaytan saboda ita lau tana buɗe ma aikin shaytan ya zai samu kowa sai isko ka sai ce ma wane ne bai maka in ba don wane maka za da kaza bai faru in ba don kaza ba shi kenan ya rikita ma aiki aikin ka tashi a banza to wannan yanda shaidan yake dan adawa inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa to kan mu yarda wannan adawa ta shi tasiri akan mu akan da abin da Allah ya karanta mana mun samu alkhairi haka Allah ya so mu koma ga Allah alhamdulillah idan ka gode sai Allah ya kara maka bakka da ka goma ga Allah Allah ka bani zai baka duk wanda Allah hore mai damar yin addu'a to Allah ya hore mai hanya ta samu wannan abin da yake gudu inda Allah bai ga dama ba addu'a ma kai addu'a ka dama kai to Allah ya baka dama kai addu'a to ka kama hanya ke to wannan addu'a da kake yi alkhairi kana da alaka da Allah kana da alaka da mahaliccinka shi kuma yana son zama tare da bawan da yake koma da shi Allah subhanahu wataala yana son bawan da yake kusanta shi ko da shi kada kasance kai wani abu ya zo tukwana sai ka tashi ko kuma ka tashi ka kira wasu ka ce sama ka je wajen wani ka ba shi kuɗi a ma sanka ka je can ka ce a ba a ma kaza ba a ce ba wani ma a tu'a laifi ne amma karantarwa alƙur'ani da karantarwa maza da sallallahu alaihi wasallam dagiya za ka yi a dukkan al'amuran ka rinka ka tashi da sai ka yi aska kan wani abu ya same ka in kana gudun abu suke same ka addu'a ga sana an bada hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samawati wa samiul alim qul azay guda uku ayatul kursi a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin muhamma wa min kulli aynin lama a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa wannan addu'o'i ne in kai su ba abin da ya same ka ka yi su da yaqini cewa ba ba a komi komi ba a yi haka zaka zaka wuni in ka zo kwanci kai ko a komi wanda yake kwana ya ce shi homa wani abu kayi azkar da ta kwanta komai bai samu ka sai dai a zo a ce an zo babu kowa to kai amma da yake ne kada kai ka rinka shakka ko kai da yake ne Allah zai tsare ka to haka annabi ya koya mana komai mu rinka addu'a zaka shiga ban daki addu'a zaka ci abinci addu'a kasuwa ka yi addu'a kaya zaka sa yi addu'a wani alkhairi ya zo yi addu'a komai annabi ya koya mana addu'a sallan ma da muke kwata-kwatanta addu'a ce to idan muka dage da yin addu'a Allah mana alƙawari zai amsa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amman yujibu al-mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'u al-husna Allah ta muke ana za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته